والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ana ɗaukin sarki a kawon wannan rana ta Laraba kamar 29 ga watan Jumadal Ula hijira na da shekara 1442 a kalandar da tsara kuma kamar sha uku ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba muna addu'a don karatu a wannan littafi mai albarka tufatul maulud da aka kame da maulud na babban malami ibn qayyim da jawziya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasin mu na talatin da hudu muna cikin fasali na biyu a babi na takwas shi wannan babi na takwas yana tattaunawa ne game da sanya wa yaro suna da hukunce-hukunce da shi sunan da abin da ke ratayuwa da shi da kuma lokacin da za a sa sunan kusannan shi wannan fasali na biyu da muke ciki ya ba shi take fi ma yustahabbu min al-asma'i wa ma yukrahu minha cikin abin da aka so a sanya na sunaye da kuma ababen da ake kyama a sanya na sunaye domin ji hadisai sunayen da suka fi kyau abdullahi da kuma abdurrahman sannan asdaqul asma'i haris da kuma hamma asbahu ha kuma harbun wa mun to za mu tashi ne ce faslun wani fasalin kuma na wasu ba a sanya wannan alama ba amma dai fasali ne a wurin ya ce wa amal makruhu minha wal muharram amma makaruhai daga cikin sunaye mana sunayen da aka karhanta asa da kuma waɗanda aka haramta mun ce karhanci abinda bai kai shi haramcin ba galiban yana tsayawa a karahatu tanzi shine abinda aka hana musulmi yayi amma kuma ba a matsa wajen hanawar ba ko kuma abinda idan mutum ya aikata shi ba za a ba shi zunubi ba amma da zai bar aikata shi iya samun lada ta ce wannan shi ne makaruhi to waɗanne sunaye ne aka karhanta a sa sannan waɗanne ne aka haramta a sa wannan fasalin su ne zai tattauna har ma da wasu kusurtin da ke biye da shi kana abu muhammad ibn hazmin muhammad ibn hazmin yake cewa ittafaqu malamai sun haɗu gaba ɗaya ala taharimi kullin min mu'abbalin da ghairillah ga haramcin duk wani suna da aka bautar da mai sunan ga wani Allah da ka ji kalmar abudu to din abin da ya biyo bayan sunan ba sunan Allah ba ne wannan sunan malamai sun yi ittifaki haramun ne Allah haramun ne dan ce abudu kamar can da aka ce ahabbul asma'i ila Allah abudullah haka ce sunan Allah ya biyo baya abudur rahmani haka ga sauran sunayen Allah nan da akan sanyawa yaro ko mutum sunaye da su da Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam da sauransu to in dai aka aka yi amfani da kalmar abudu sannan sai aka da shi abin da ya biyo baya ba sunan Allah bane wannan sunan zai zama cikin haramtattun sunaye domin yanzu an bautar da mai sunan zuwa ga wani Allah ya bayar da misali yake cewa ka abdul uzza kamar a ce abdul uzza bawan gunki ya uzza a fara ikin wallata wala uzza ko kuma a ce wa mutum abdul hubal abdul hubal bawan gunki hubal wa abdul amr ko a ce bawan amru ba kuma ana nufin bauta wacce shari'a ta amince da cewa mai hidima ba yaron gida a bawa dai sosai ko wa abdul ka'aba ko kuma cewa na bawan ka'aba abdul ka'aba kaga dai girman ka'aba ai ba za a jinki ita ma halittacciyar ce to da ka ba za a bautar da wani zuwa gare ta ba ai kul huwallahu ahad kullum muke fade kuma aka umurce mu da ni imani da haka to ba za a ci abdul ka'aba ba wa ma ashbaha dalika da abin da yake kama da haka yace hasha abdul muttalib sai fa abdul muttalib abdul muttalib shi wannan an yi sauki a iya sawa ta isa abdul muttalib saboda in ka bincika sunayen Allah gaba ɗaya ba za ka ga al-mustalif ba to shi wannan suka ce in ban da shi to sauran gaba ɗaya ba a yadda wani ya zo ya sanya wannan suna akasin sunan Allah madaukakin sarki ba ibnu hazm ne yake cewa malamai sun yi istifaki gaba ɗaya kamar yadda ya kawo mana ta Muhammad ibn Muhammad ibn Hazm cewa haramun ne a sanya wani suna abdu abdu abdu in dai ba sunan Allah ya biyo bayan abdun ba sai dai abdul muttalib sai dai al muttalib ai yace abdul muttalib sai to sai dai shi kadai kawai fala ta illu tasmiyatu bi abdi ali dan haka dai halatta ai suna da abdu ali ba wannan sai a dagara ta yi shi a zakatin sosai wala abdul husayn ko a ce mutum sunan shi abdul husayn bawan husaini wanda dai da bawan Allah ka shi abdul husaini ne wala abdul ka'aba ko kuma a ce sunan shi abdul ka'aba wa kad rawa ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaitu hadisa yazid ibn hammam hadisa yazid ibn al-miqdam ibn shuray hadisin yazid dan miqdam dan shuray an abi da an jaddihi hani ibn shuray daga mahaifin shi daga kakan shi hani dan shuray kada yake cewa wafada ala annabi sallallahu alaihi wa sallama qaumun wasu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wata tawaga sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kawo kyaffa kenan su koya addini daga bakin wanda aka aiko da shari'a fasami'a fasami'ahum yusammuna abdul hajar sai ya ji su suna kiran wani mutum da abdul hajar bawan dutse ila wannan su ake zama dutse ya kanga shi inda ya wa ba sai kaji ana kuka masu gilashi na kuka masu lafiyayyen jiki ma suna kuka don kwakwafe su fakala da hussar nabi sallallahu alaihi wasallam ce mashi masmuk menene sunanka kala abdul hajja yake suna na bawon suna na abdul hajja ni ni ni bawon dutse ne haka iyayen suka sa kala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi ce mu inna ma anta abdullah in canza maka suna daga yau sunanka abdullahi a wurgar da wancan dutsen bai da amfani kai bawan Allah ne da ya canza sunan zuwa abdullahi aga ba yanka komai ba kuma ta canzu guda ka ba za a ce mutum ba zai canza sunan da yake ɗauke da shi mara kyau ko sunan da ya sanya wa ɗan shi mara kyau ko sunan da aka sa wa wani mara kyau ba a ce wata ya sake yanka rago ana so a nisanta shi da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin yake ma cikin ruwan sanyi malai ce to fa in qila in aka ce kaifa yattafiquna ala tahrimil ismi al mu'abbad li ghayrillah yaya malamai gaba ɗaya suka haɗu ga haramcin sanya sunan da aka bautar da mai sunan ga wani Allah wa kad sahha anhu alayhi salatu wassalam annahu qala alhadi ya tabbata daga manzon Allah tsadaninkin Allah su tabbata gare shi ya ce ta ika abulul dinar bawon dinari ya halaka ta ita ya halaka ya tadi ba dole sai dinar ba kudi kenan bawon kudi wanda shi kawai kudi kudi kudi kudi in zai samu maganar addini maganar haƙoƙin Allah maganar makoma a wannan ba ta same shi ba su dai shigo in ko zai iya rasa su to zai iya taka kowa dan ganin bai rasa ba kenan shi halal haram shi a wurin shi duk ɗaya ne sanabi ce kaga wannan mutumin ko ma a wani mataki na mutane yake wannan mutumin ya tabi ya yi asara ya halaka wa abdul dirham haka bawan jirhani ma ya taɗe ya yi asara ta isa abdul khamisa bawan mayafi ma ya taɗe alkhamisa shi ne kisa'un murabba'un na lahu hoto duk wani babban bargo mai ko kwana wanda cikin shi akwai zane-zane sai ta mai khamisa ba ce mutum yana son bargo yana son labule yana son waye yana son waye duk zai zo ya shiga cikin waɗannan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi Allah wadai da su da ita abdul kasifa bawan kasifa ma ya tabi suna fassara kafi da matsayin shimfiɗa wacce ake kwanciya wasu malamai kuma suna fassara shi da desar nan ce desar ita ce rigar da akan sa a sama bayan an sa yar ciki kamar malin malin kenan duka dai zai koma ko zai koma ga tufafi kenan ko kuma dai ya koma ga wani kasan na tufafi ta bangaren abin da ake shimfiɗawa wanda suke cewa in ka ɗauke shi a matsayin mayafi to zai haɗa da kayan da ake haɗawa da su kayan ɗaki shimfiɗa kujeru kafet tayar wace ke duk za su su shiga za ku ni dai a nan ne kam baya su dada kam da baya su dada ba idan baya rakkannuwa baya daga kafa sai an yi su sun zama min wajibi da wujubi da fara'idi idan mutum ya zama komai tunanin shi na can to wannan mutumin ya tafi ya yi asara shi wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi haka Imam Ibn Majah ma ya fitar da shi suna fassara ta'isa kuma da ma'anar sakafa ala wajihi ya ya ya wulakanta bai da sauran kima in har yana ga yana da kima yana da mutunci yana ba da sha'awa yana da wani abu na matsayi ya kashi a nan duniya lokacin da za a waiwaye shi a nemi ganin shi a tun a filin alkiyama to zai zama wulakantacce wanda ganin shi bai da kyau mana ganin shi ma ba abin a daji ba ne don yana mummunan yanayi dai wahala irin ta fili na da kiyama amma kuma ana tausaya mashi don shi wannan ko a wahalallun ma wahalalle ne ko a waɗanda suka jikkatan ma to shi ya fi kowa to malamai sai suna kawo wannan tambayar suke ta to yanzu tunda bai halatta a ce ma wani abu fulan ba ya kai shi kuma annabi da kai shi kuma ga hadisin bukhari ya fitar ya ce ma wani abdul dinar kuma dinar ba sunan Allah ba ya ce ma wani abdul dirham kuma dirham ba sunan Allah ba ya ce ma wani khamisa ya ce ma wani kasifa bawan khamisa bawan kasifa a karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffar masu wannan mutanen siffar masu wannan halin in uku tsiya rabiya in aka bashi duk mugun halin mutum zaga yana yabawa ya yadda wa illam yi utsa sakhisa in aka hana shi sai ya tafi shi ne zai iya wani shugaba ko baya a in aka kinanta shi kuma sai da yana zagin gwamnati in kuma ta baki tana katobara tana shirme tana kuskure ba zai hana ba ai da kiyarsu sai ta tawili ke ta tawili ke ta tawili abinda ma ba zai tawilanta ba shi sai ya lankwasa shi ke ma Allah kariya ya tunkuda kala Allah kala rasulu irin wayannan mutanen su ake yi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ta wa idza shika ko fa idza shika falan takaja wasu ka ce jumla ce khabariya ko kuma jumla ce insha'iyya in ta zama jumla khabariya to annabi yana bada labarin halin mutumin ne ko kaya ya taka ba zai iya cire ba sai ya je gun wani ya cire mai kenan koya matsala ta same shi gun wasu zai ci wani rabin matarka ta haihu kuma ka san ba a wasa da haka ba yanzu ba ka sake ta ne ta gama ita har wani rabin ya aura kuma sai in ka dawo gida ba kuma ya za a yi ka sallame ta har ya aura shi kenan ko ko matar shi ta yi baka aro da kai da shi da halakaku auren maguza kenan to wasu wanda ta jumla ce insha'iyya an ta jumla ce ya nabi addu'a yake yan annabi na addu'a ya Allah mutumin da ke da irin wannan halin ya Allah duk da ka dora mashi bala'i kar ka cire annabi ba kaga wannan ayan ma karba tun kafin haihuwar mai sabulu an karba wannan addu'a kuma za ga masu wannan halin haka suke kakkace su ci a jikin wani to amma dai dalilin kawo wannan maganar anan shine me yasa annabi kirashi da abdul dinar bayan da dinar da dirham da makamantansu waɗanda aka ambata a hadisin ba su a cikin abin nan sunayen Allah sannan wasu hannu annahu kan kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa dakala alaihi rajulun a anan nabiyyu la kadhib ni annabi ne ba ƙarya ba ni annabi ne ba ƙarya ake yi ba ba shaci faɗi ba ne tabbas ne annabnu abdul muttalib ni ɗa ne na abdul muttalib ɗa ne na abdul muttalib kakan shi kenan abin ke ne yanzu kaka in aka ce mashi waɗannan yaran suwaye in ce ‘ya'yana ne bai karya ba ko kuma ‘ya'ya jikoki a tambaye su wancan waye ce wancan babanmu ne dan nemi bayani sun ce mahaifin mahaifi ne to shi ne malamin ke tambaye za a nan ya za mu yi da abdul dinar ya za mu yi da wanda ke tare da shi a hadisin bukari da wannan anan nabiyu la kadhib annabnu abdul muttalib shi ma a cikin sahihul bukhari sanan wa dahala alayhi rajulun wani mutum ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa jalisun baina ashabihi yana zaune a tsakanin sahabban shi faqala sai ce ayyukum sai wancan mutumi yace ayyukum ibnu abdul muttalib wane ne a cikin ku dan abdul muttalib faqalu hada wa asharu ilay sai suka ce wannan sai suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi na ji bai ce masu kuskure ba ne haka kuwa yi wancan da yake kuskure ne abdul hajar ya kaga nan da nan an canza suna amma kuma a gaban suka ce wannan ne dan abdul mutsali kuma ya tabbata kyale su don haka shirin shi ta zama ikirarin cewa sunan yayi to ma da yake zai bayar da amsa fal jawabu amsar da za a bayar ita ce amma kaunuhu ta isa abdul dinar amma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta isa abdul dinar falam yurid bihi al-ism annabi ba suna ya nufa ta da shi ba zaka yanzu ba wani mutum da zaka zagaye ka da sunan shi da radda aka haife shi iyayen suka same abdul dinar bawan kuɗi a sai ya girma ne ake gane abdullahi Allah zai bauta mawa ko ko kuɗin zai bi haka ke ne yanzu ba suna bane siffa ce riga ce mara wuya za ka iya daidai da kowa to tun da aka ne zama za ka ɗauko abin da yake siffa ce da ba za ka iya tantance mai ita ba sai ka ga motsin shi da kaiwa da komowar shi da kuma suna da yake zama linzami al'asma'u qalibul lil ma'ani wanda yake zama tattare da wani a matsayin tambarin da ake iya gane shi da shi ba zai yiwu ya zama haka ba yace falam yurid bihi al bai zama ba falam yurid bihi al-isma annabi ba suna ya nufata da wannan ba wa inna ma arada bihi al-wasfa wa du'a yana nufin siffantawa ne kuma yana nufin addu'a alaman ta'abbada qalbuhu lid-dinari wad-dirham yanzu annabi yana nufin siffantawa ne kuma yana nufin yayi muguwar addu'a alaman ta'abbada qalbuhu lid-dinari wad-dirham ga wanda zuciyar shi ta zama mai bauta ga dinari da kuma dirhami faradi ya bi ubudiyatihima an ubudiyyati rabbih ta'ala shi ko mai zuciyar sai ya yadda da ya zama bawan waɗancan dinari da dirhami maimakon ya zama bawan mahalicci shi Allah madaukakin sarki wa zakara al-asmana wal malaiku ai shi yasa zaka ga a ciki ya ambaci kuɗaɗe da tufafi ko kayan kuɗi da tufafi wahuma jamalul batin wa zahir su kuma wayannan ababe guda biyu da ya ambata to ai su ne kyau na boye da kuma kyau na fili kudaden su ne bawahirul batin tufafi kuma da za a sa zawa jamalu wancan jamalul batin wannan jamalul zahir da aka dai abdul dinar ba suna bane siffan siffa ce ga wanda ya lalace kaga da suna ne sai da mutanen kirki su za su samu da irin irin waɗannan sunayen a cikin mawaka ba ka saboda an ce abdu abdu kaza a to kenan da a cikin mutanen kirki aka samu amma kuma za ka samu na cikin mutanen kirkin ba in ma har ka samu a cikin musulmi to za ka fantarewa ya ko karkacewa ya da cewa ma kauluhu an ibn abdul muttalib amma maganar shi da yace ni ne dan ni da ne na abdul muttalib fa hada laysa min babi insha'i tasmiyati bidalika to ai wannan ba ya zo bane a babin farar da suna da haka ce ya sanya ma kanshi wani suna ne da da ba a san shi da shi ba wa inda ma huwa min babil ikhbari bil ismi alladhi urifa bihi al musamma duna ghairi ai wannan ya zo ne a babin bada labarin da wani sunan da aka san wannan mai sunan da shi koma bayan wani shi idan ya ce shi ba ɗan abdulmuttalib ba ne to yanzu kuma ƙura za ta tashi to me yake nufi sai ta neman bayani to yanzu suna ne na wannan mutum da ake ce mashi abdulmuttalib wanda shi ma asali kuma dama ba ma sunan shi kenan sunan shi shaiba amma dai aka sa mashi abdulmuttalib saboda kalmar abdin tana nufin bauta irin wacce akan yi a wancan lokaci da ma yanzu in ta kama duk da yanzu babu bayan ko wanda shi bawan zai zama mai hidima zai zama kamar hula ko wani khadim ko makamancin haka so da aka dai a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ba da labari yake yi da wani suna da aka san wannan abdul muttalib din da shi ba wani dalili ba ne na daban wal ikhbaru bi mithli zalik ba da labari da kwatankwacin haka ala wajhi ta'rif da musamma la yuqra ta fuskar ba da labari da wani abu da aka san shi da wani suna to ba a haramta ba ba a haramta ba to amma ma da yake cewa wala waje hali takhsis abi muhammad ibn hazm ne zalika bi abdul muttalib khassa khassa yace amma ba shi muhammad ibn hazm abu muhammad ibn hazm ko ya ce bai da wata fuska da zai iya riƙewa ta taimake shi ya dogara a kanta babu wata fuska da za a iya dogaro a kai bisa ga keɓancewar da abu muhammad ibn hazmin ya yi ga sunan abdulmuttalib kawai kamar mala yana so ya ce maganar da shi ibn hazmin ya faɗa abu muhammad ibn hazmin ya faɗa na cewa an yi ittifaki gaba ɗaya duk wanda aka bautar da shi zuwa ga wani Allah sunan ya zama haramtacce sai dai Abdul Muttalib to shi ibn Qayyim ke ta idan ya faɗa haka za a ce ya tsuke abin da bai kai haka tsukewa ba tabbas abin muqayyad ne an takaita shi amma takaitawar kuma ba ta kai yadda ya kamata a ce an ɗauki abin a takaice ba an fahimta to zai bayar da misali shi ma ya ce faƙar kanar sahabatu yusammu da bani abdisham domin sahabbai sun kasance kuma annabi na da rai kuma yana jin su suna kiran ƴan ƙabilar banu abdisham sai ce wannan fa sai ce ai kaga shi wannan ɗan ƙabilar banu abdisham ne to abdisham ai shamsu ɗin ba sunan Allah ba ne, yanzu an bautar da mai sunan gawa ga rana, kuma a wancan lokaci a jahiliya ma kai tsaye bautar an jingina shi ne zuwa ga ranar. Suraka abinda ka fahimta na cewa wannan bawa rana ne, kamar yadda ni da kai muke bayan Allah shi ma haka yake. Kama kuma kaga kenan ma a haka wannan na Abdul ya ma ga Abdul Muttalib din muni in ka koma kissar faruwar abin. to sai ibn kai yake cewa a ce wancan ne kawai ya halarta an shuke abin da yawa kamar abdisham abadi na bada labari ba baji na sanya ma wani sabon suna a wannan lokaci ba yanzu bai halarta ba ce sunan wani abdisham amma za ka yi ta cikin kabilun larabawa waɗanda suka shahara ko a cikin koraishu akwai abotun nasu akwai abdisham wannan babu laifi kana ba da labarin wani abu ne da ya riga ya faru kuma ya ma wuce wa bani abdiddar da kuma banu abdiddar su abu sufyan annabi yana jin sahabbai suna kiran waɗannan gidaje bi asma'ihim da sunayensu wala yunkiru alaihim annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani bugun za ga an cire sunan kalmar annabi din sai ce wala yunkiru alaihim sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai taba musa musu ba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa babu ikhbari dan aka babi na bayar da labari aw saqo min babil insha'i ya fi fadi akan babin farar da abu ba da labarin abdu ga wani Allah abdisham abdiddar abdikaza abdikaza abdihubal abadi na bayar da labari to babu laifi amma abadi na samar da abin a matsayin wani hukunci ko wani suna da za a tabbatar ma wani yanzu to wannan fa tsukakke ne akan abin da Allah da manzo suka amince da shi da aka fa yajuzu fi sai ya halatta abadi na labari ma la yajuzu fil insha abinda baya halatta a cikin babuka na ya farar da hukunci to wannan duka cikin bayanai ne na sunaye da aka haramta duk da ya ce wa mal makruh min hawal muharram to ana wannan ya sake kulla fasli ana wasu babu to ya ce wa min al muharrami duka babu damuwa yana daga ababen da aka haramta a tasmiyatu bi malikil muluki a yi wa mutum suna da sarkin sarakuna ba a yadda ba a ce sunan shi malikul muluki sarkin sarakuna in mutum ya haka ya wuce gona da iri ya sabawa abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da ayi to da ba za a ce wani sarkin sarakuna ba ba sarkin sarakuna malamai gaba ɗaya suka da suka tafiya sarkin sarakuna shi ne Allah. Shek Bakar Abdullahi Abu Zai yana da wani babban littafi ya sami suna Mu'jamul Manahil da Buwiya. Kamus ne ko duk shinari na lafuzan da aka hana ya kai shafi ɗari bakwai littafin. Kawai yana tattara kalmomi da lafuzan da mutane kan faɗa wanda ba su halarta ba. A shafi na sittin ya tattauna wannan. ba za ce mutum malikul muluki ba sarkin sarakuna wa sultanu salatini wace mashi sarkin sarakuna mu da malik din da sultan duk na fassara su da sarki in ka je wani yanki ma aka sami wasu da wani sunan da ke ɗaukar wannan ma'anar duka yayi wala Allah ke sama ne ce wa shahin sha kuma bai halatta cewa mutum shahi sha ma'ana shi shi ma da larabci sarkin sarakuna faka da sabata fi sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim al-imam bukhari da al muslim duka sun fitar da shi haka al-imam abu dauda da tirmidhi su ma sun fitar da shi al-imam tirmidhi yake cewa hadithun hasanun sahih annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi hurairah daga hadisin sayyidina abi hurairah ta Allah yarda da shi annabi alaihi salatu wassalam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi kali ya ce inna akana asmin inda Allah mafi kaskancin sunaye a wajen Allah kalmar al-ahna'u tana nufin al-awda'u mafi wulakantaccen suna a wurin Allah rajulun yusamma malikul amlaki mutumin da ake ce mai sarkin sarakuna inda ake ce mai tsarkin sarakuna wafi riwayatin a wata riwaya wafi riwayatin a wata riwaya akhna kenan inna akhna min inda Allah rajulun yusamma malikul amlaki mafi kaskancin sunaye a wajen Allah mutumin da ake ce mashi sarkin sarakuna ya dullu akhna wannan kalmar ta akhna a badalu akhna'a wannan kalmar ta akna a wata riwaya ta zo a madadin kalmar akna wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta liman muslim aka yabo rajulin inda Allah yawm al-qiyama mutumin da Allah ya fi fushi da shi a ranar al-qiyama wa akbatu mafi munin hali a ranar al-qiyama tun a filin kiyama za fahimci wannan kam rajulun khabir to waye rajulun kana yusamma malikul amlaki mutumin da ake ce mashi sarkin sarakuna la malika illallah ba ko da sarki sai Allah ba sarki sai Allah amma za a ce mutum sarki musamman kuma in an kayyade da gari shikenan sarkin gari kaza a shi Allah ga gai ba kayyadewa ai gaba ɗaya ne shi yasa shi baka Abdullahi Abu Zaid a wancan littafi na Mujamul Manahil Lafziya da Rishafi na Sitti yake cewa wasu malamai suna ga in aka zo maganar sarkin sarakuna da alƙalin alƙalai da haramu ne cewa ne shi ne alƙalin alƙalai kai ya ji a ce mashi in ba haka ba za su haɗe da alƙalin alƙalan za mu ga waye alƙali ka zan kuwa lahira wa zai iya magana ba wanda zai iya kowa ya zuru zuru ina jiran ya ji me Allah zai ci limanil mulkul yawm wa ke da mulki yau Allah zai jira ya bada lokaci a gama numfasawa inda wanda zai iya daga hannu ba wanda zai iya magana wa khashi'atil aswatu lirrahmani wala tasma'u illa hamsa sai dai motsin kafa za ka rika bakin ya motsa mana kama nan mutum ya cika baki ya yanka lalƙale ne ya yanka lalƙale ne an halaka shi ko ya halaka kan shi bai sani ba sai ke cewa wasu malamai suna ga idan aka ƙayyada abin da lokaci ko aka ƙayyada abin da gari ya halatta kamar misali ta ce alƙalin alƙalan najeriya allah ba alƙalin alƙalan na alƙalin alƙalan alƙalin duk duniya ne ko a ce sarkin sarakunan najeriya amma dai sakamakon ƙarshe da suka fita da shi har wannan din a ƙaurace mashi ko na lokal gamman ne ba za a ce alƙalin alƙalan lokal gamman ba makaruhi ne alal akal alal akal ne makaruhi ne da yanzu yana nan yana tare ya zama na jaha ya zama na kasa kila ma ya zama wani duniya to da siffar ta Allah ce ba ne hukunci na gaba ɗaya sai Allah ma za ta yi alƙalar alƙalai shi ma in yana in hankalin shi na aiki ya san ƙarya aka yi inda siffa ce ta Allah sai ya kaurace mata da sarkin sarakuna da alƙalai alƙalai da malikul muluki sultanul salasini da shahin sha da sauransu duka ba yadda ba wa ma'ana afna'u wa afna ma'anar afna'u wa afna auda mafi kaskanci abinda za a fi wurgarwa abinda ya fi rashin kima da daraja fa kala ba'dul ulama wasu malamai suke suna cewa wa fi ma'ana zalika a cikin ma'anar haka karahiyatu tasmiyati bi qadil mudati wa hakimul hukani sanya sanya suna da alkalin alkalai ko mai hukuncin masu hukunci fa inna hakimul hukami bil haqiqati huwa Allah bai hukuncin masu hukunci na haƙiƙa shine Allah wakar kana jama'atun min ahli ilmi wani sashi na malamai ma'abuta ilimi min ahalin dini wal fadl ma'abuta addini da falala yatawarrauna an itlaqi lafz qadil qudati wa hakim al hukami suna kiyayewa suna nisanta suna kyamar dole wannan suna na alkalin alkalai ko mai hukuncin masu hukunci ga wani mutum komai darajar shi komai darajar shi wa hada قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك sun yi iyasi ne bisa ga akan abin nan da Allah ke yi da manzon shi sallallahu alaihi wasallam na daga sanya ma wani sunan alƙalin alƙalai ko mai hukuncin masu hukunci to sai mala cewa hada ma'adul qiyas lalle kan wannan tsantsar qiyasi ne kullu sai na ci وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل wannan saboda haka ya haramta a sanya wa mutum sunan shugaban mutane gaba ɗaya sai shine shugaban banu adama ko kuma a ce mashi shine sayyidul kulli shugaban kowa da kowa ai ba wannan mutumin sai Allah ba wannan mutumin saboda haka shi ma wannan sunan ibn al-qayyim yake cewa to shi ma zai shiga cikin wancan al-qiyasu da mahafi wancan qiyasin da aka yi to wannan ma yazo ya shiga kama ya harumu sayyidu waladi adama kamar yadda ya haramta ya haramta a sanya wa wani sunan shugaban ƴaƴan adamu yace mene sunan shi sai ya ai sayyidu waladi adam ne adama ne shugaba abin nan ne abin nan shugaban ƴaƴan adamu ne gaba daya domin wannan sunan fa inna hadha laysa li ahadin illa li rasulillah sallallahu alaihi wasallama wahdahu suna ne da bai dace ga kowa ba sai ga manzon Allah tsada mincin Allah tabbata a gare shi shi kadai wa huwa sayyidu waladi adam shi kadai ne shugaban ƴaƴan adam fala ya illu li ahadin bai halatta ga wani mutum ba ayyudlika ala ghairihi ya sanya wa kanshi wannan suna haramun ne kaga kenan yanzu bakunan mu yana da kyau yi masa saiti idan wani ya saki wannan doka ko wasu da ke kewaye da wani mai mulki sun saki wannan doka mu da muke gefe kar mu saki ko da ya raɗa wa kanshi suna ko da an saka kundin tsarin mulki ko da an yi kaza an yi kaza wanda ake ga doka ta iya amincewa da haka to dukka dai abinda aka yin bai dace ba saboda wayancan ababe da za a ce an saka shi a doka an yi kaza duk da haka bai halatta shi ba ma za da harama bai kushe bai yana nan a haram din shi to sai ma da ya sake ta faslun wani fasalin kuma wa milal asma'il makruha yanzu yancin bayanan da ya kusan dukkanin su suna magana ne akan sunaye waɗanda aka haramta to ga wasu kuma na makaruhai da kuma wasu da ya canza wanda bisa ga dukkan alamu abin ya tsananta don a makaru amma akwai wanda ya canza akwai wanda kuma bai canza ba ya basu domin da asma'il makaruha yana daga sunaye makaruhai waɗanda aka karhanta sawa ma rawahu muslimun fi sahihi abinda liman muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafi al-imam abu dauda ma ya fitar da shi al-imam tirmidhi ma ya fitar da shi haka al-imam al-baihaqi da al-imam al-sayyidisi duka sun fitar da shi al-imam ad-darimi shi ma ya fitar da shi a cikin musnad shi yake cewa an samura an samura tafni jundub daga samura dan jundub qal yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la tusammi yanna ulamaka yasara wala rabaha wala najaha wala aflah karka sanya wa danka sunan yasar sunan shi yasar yalwa ko arziki ko fatahi ko buɗi wala rabaha karka sanya wa ɗanka raba ke sunan shi rabahu rabauta cin riba wala najaha ko kuma tsira ce kubutacce abin nan tserare ko mai cin nasara wanda yake cin nasara wala afla ko wani rabautacce wanda ya rabauta to sai annabi ya faɗa illar da ta sa ya ce fa innaka taqulu domin za ka iya zuwa ka ce a san ruwa akwai wani a nan ga misali sai ka zo ka ce akwai yalwa a nan kai ka zo ka ce ne a san ma yasar akwai yasar a nan kama kalmar yasar mu muka wani da wasu ne suke nufi yalwa akwai yalwa a nan in ba shi a wurin me za a ci za ce maka babu har lafiyar da Allah ya ga an mutum da ke nan shi ake rufi jama'a akwai rabauta a nan sai ku ce na nan ba rabauta to nan da ya mutum kaga an yi kira da an daba kai wuka akwai tsira a nan sai ce ba tsira a nan da halaka ne shine annabi ce fa innaka taqul domin zai iya wa ka zo ka samu mutane ka ce a san ruwa akwai mai wannan sunan anan fa yaqulu sai wanda yake wurin ko waɗanda suke wurin su ce la ba shi ba arziki anan ba rabauta anan ba cin nasara anan ba tsira anan mafi yawa za ga ya rubuta wa inna ma hu inna ma hunna arba'un la tazidunna alayya galiban a wasu bugun za ga ya hada shi ya shigar da shi cikin bakan da ya bude wa hadisi amma hakikatan ba maganar annabi ba ce idaraji ne sai annabi ya ne ya tsaya fa ya qulu la hadisin ya kare ke sa wa hadhihi jumla malai kaga ita wannan jumla inna ma hunna arba'un to wa'annan su ne sunaye guda hudu kawai za ta zidun na alayya ya jama'a kar ku ƙara ma alai ba aka yi faɗa ba bai faɗa wannan maganar ba mai riwaya ne ce to ga sunan su ne kawai na ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama saura kuma a tashi wani ya je ya ƙara ma sai tun da ana ɗan taɓawa ɗan ƙara wa miya gishiri shine ma da cewa hadhihi al-jumlatul akhiratu laysat min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma hiya min kalami rawi wannan jumlar ta karshe ba ta a cikin maganar manzon Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi amma tana daga cikin maganganun marwayi ne mai riwaya ne ya faɗe ta saboda wata fa'ida wa fi sunan abi dawud ya zo a cikin sunan na abi dawud wanda wannan hadisin malaman muslim yana da shi min hadisi jabir ibn abdullah shi kanshi muslim din a wajen jabir dan abdullah har ila yau yake cewa arada nabi sallallahu alaihi wa sallama ayyanha ayyusamma bi ala wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi niyya yayi kudirin ya hana a sanya wa yara suna ya ala kaga mu da ma ba suka sa wannan sunan ma yanzu ko aka ce ka nemo malam ya ala ko ya ala zaka dan wahala to annabi da yayi yunkurin ce kai bari dai in hana hani na haramci ta yadda ba wani dan al'umma ta da na ba dama ya sa wa'annan sunayen amma sai kuma ya ja baya ya yi bai hana ya so da ya hana ya ala wa baraka ya hana sa sunan baraka wa afla ya hana sa sunan afla wa yasar ya hana sa sunan yasar wa nafi ya hana sa sunan nafi wa bi nahwi zalika da makamancin haka thumma ra'aytuhu sakata ba'du anha daga ba sai naga yayi shiru bai zo din ya hana ba domin shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bawa bara mai mashi hidima mai suna raba yana da wani bara mai suna yasar umar yana da bawa sunan bawan nafi'u da annabi ana kuma da bai sa ba to sai ya zama da sai annabi sai ya ja da ba sai ya shiru falam ya kuli shay'a sai naga annabi ya shiru bai ce komai ba sun ma komila sannan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi walam yanha an zalik bai hana haka ba kaga ina iya cewa an sha kenan ko eh wanda yake ma wahayin ya wuce ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه shi ma Umar da ya hau kalifanci ya yi yunkurin ya hana shi ma sai ya bar maganar wakala abubakar wa wakala abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba yake cewa haddathana muhammad ibn abi ko ubay an al-amash an abi sufyan an jabir qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in ishtu insha Allah wa anha ummati ay yusammu nafi'a in Allah ya raya ni in sha Allahu to sai na hana al'umma ta sanya wa ‘ya'yansu suna nafi'u da afla'u da barakatu kare al'amash a'amash ɗaya daga cikin mazajen hadisin ya ce la'adari a zakara nafi'a amla gaskiya ban sani ba ya ambaci nafi'u cikin sunayen da ya ce zai hana ko bai ambaci nafi'u ba kila ya ambace shi kila kuma bai ambace shi ba shine malamai suke cewa wacce maganar ta cewa annabi yana da bara mai suna raba yana da wani bara mai suna yasar sayyidina umar yana da bawa mai suna nafi'u alqadi ya ya fitar da ita a sharhin da yawa sahihu muslim da ya sa masa suna ikmadul mu'lim fi sharhi sahihil muslim sai fi sharhi sahihil muslim shine ka wannan maganar a dunkule kusan malamai suka haɗu gaba ɗaya wal hasilu annahu yajuzu tasanni bi nafi ya halitta ta suna nafi ko da daga baya zaka ta samu arwewa riwayar al-imamu nafi mahaddaci alaran magwani gangaren kari kaga wannan ba zai zama da cutarwa ba ga dalibin al-imamu malik nafi babu laifi irin wannan wafi sunan ibn majah a sunan na ibn majah min hadith abi zubair daga hadisin abi zubair an jabir an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ishtu insha Allah in nara yu insha Allah la an la la kunhiyanna ummati ay yusammu rabaha sai na ana al'umma ta su sawa ƴaƴan su suna raba da najiha naji da afla da yasal qultu wa fi ma'ana hada alamar wani kai yake ta to lallai kam akwai sunayen da suke ɗauke da irin wannan ma'anar duk me ake gudu a ko a ce akwai rabauta ku ce ba rabauta a nan barka na nan da Allah a nan wurin da albarka ita nan ba albarka to yanzu kuma ka ce a kiyaye ba zai yi ba a ko a ce baraka na nan ya ce tana nan nan akwai albarka akwai baraka dan su sai ba a ganta ba kuma zai ce maka makarye to maganin kada a yi kada a fara kama wayannan sunayen suna ce abin da yayi yunkurin hanawa to a cikin ma'anar su yake cewa akwai mubarak mubarak mai albarka kenan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya da kuma muflih a ce mufli me cin nasara me rabauta musamman ta lahira wa khayr aka ce me sunan shi aka ce sunan shi khayr sunan shi alkhairi jama'a kai alkhairi anan sai ce ba shi ba alheri wa surur da farin ciki jama'a akwai farin ciki anan sai ce ba shi wa ni'ima da ni'ima jama'a ko akwai ni'ima anan sai ce nan ba ni'ima in ko ba ni'ima sai dai ni'ima kenan azaba to shi ne mulkin yake cewa ma ba hadari da abin da ya kama hada haka fa innal ma'ana alladhi kariha lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tasmiyah bi tilka al-arba mawjudun fiha domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamata cikin sanya suna da wayancin sunaye guda hudu da ya faɗa na raba da naji da afla da yasar to akwai su a cikin waɗannan sunayen da malai ba da misali da su irin su mubarak irin su mukli irin su khair irin su surur irin su ni'ma yake cewa fa innahu yukan domin za a zo a ce a inda ka khair da Allah akwai alkhairi a nan a inda ka surur akwai farin ciki a nan a inda ka ni'ima akwai ni'ima a nan wajen ka fa yaqulu la sai ce gaskiya duk babu su fa tashma izdul qulub min zalika sai kaga suka zuciya ta kiyamaci wannan abin ya za a kira alkhairi ka ce ba shi ya za a kira ni'ima ka ce ba ta sannan kuma wata tatsayyaru sai zuciya ta fara tatsayyur inda an ce nan wurin akwai alkhairi an ce ba shi nan to akwai yiwuwar kenan rashin alkhairin kuma ya zo ya baibaye su wanda suke zaune a majalisar ko a wurin zaman da aka tambaye su alkhairi na nan suka ce babu ko kuma a zuwa aika da Allah shiga nan gidan ka ce ana neman malam alkhairi sai da ta malam alkhairi ba yi nan a gidan nan gidan ba alkhairi kenan sai wani sai ce a ni ba zan ƙara zuwa gidan da ba alheri ba kaga kuma abu ya kai ga canfi abu ya girmama to don kare janabin tauhid na mutane ya shar'anta musu wayannan ababe wata da kullu fi babin mantiqil makru kuma wannan zai iya zuwa ya shiga cikin magana a bar kyama maganar da ba a so fil hadisi ya zo a cikin wani hadisi annahu kariha ayyukan annabi na kyamar a ce kharaja min indihi barra annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajen barra ana cewa juwairiya bintul haris matan nan da ya aura bayan an kammala yakin banul musalik lokacin da aka kamo ta sunanta barra an ce maimuna bintul haris ma ita ma lokacin da aka kamo ta sunanta barra lokacin da ya aure ta ta zo gidan ta sunanta barra ya canza daga barra ya sa mata maimuna waccan kuma ya canza daga barra ya sa mata juwairiya Zainab bintu Jahash ma lokacin da ya auro ta sunanta Barra ita ma ya canza ya ce a maida shi Zainab haka ya canza sunan Zainab bintu Abi Salama ita ma wata rana ta zo gun yar uwarta sai take ta ba sai yar uwar ke ta annabi na wurin sai ke ana ta Barratu ni ce waye Barra ka ce ga ce ta a kada kada kiranta da Barra sunanta Zainab kaga wannan ya sa mata Maimuna wayannan guda biyu ya sa musu Zainab wacce kuma ya sanya mata Al-Juwairiyya duka asalin sunan barra an ce barra kubutacciya da ita ba mata da tsarki tsarki kawai mana an yi kiliyar jin a duniya sai annabi ya hana to annabi na kyamara ce ya fito daga wajen mara laifi kubutacciya bayan yar adam ce kullum ne adam khassa to sai malaki ma annabi ma'anan akhar yaktazin nahaj tare kuma da cewa a cikin wannan ma fa suna kari akan wancan akwai abin da ke hukuntar da a iya hanawa huwa tazkiyatun nafsi shine tsarkake kai shi mutum zai rika cin cewa shi ma ba dama ne an ce mai barku da sauransu yake cewa bi annahu mubarak saboda baya laifi kubutacce ne tsaftatacce ne ya zama mai albarka ya zama mufli mai rabauta wa kalla yakunu kadhalika dai yau ba za su yi wannan tunanin ba kama rawahu Abu Dawud fi sunanihi kamar da Imam Abu Dawud ya fitar a cikin sunan din shi kamar yadda kuma Imam Muslim ma ya fitar annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tusamma barra annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kira wata mace da suna barra wa kala yace la tuzakku anfusakum ya jama'a kada ku rika tsarkake kawunan ku hatta a suna Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum Allah shine ya san haƙiƙanin masu mashi da'a karikin hadisin shine fa kanu bima nusammiha da annabi ce kar ku ƙara ce mata barra barra tsarkake kai ne suka ce ya rasulullah wani suna za mu rika kiranta da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sammuha zainab ku rika kiranta da zainab shikenan nan take ta canza suna wa fi sunan ibn majah ya zo a sunan ibn majah daga abi hurairata anna zainaba kanat muha barra zainab bintu jahash matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance kafin ta zama zainab sunanta barra fakila tuski nafsaha sai ka ce kai wannan suna yi kina tsarkake kanki fasamma annabi sallallahu alaihi wasallama zainab sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da suna zainab daga nan ya canza mata wannan suna na barra sadaka sai ire-iren wa'annan sunayen su ake a kauce musu duk sunan da tsarkin ya yawa to mutum zai zarga ke tokar yasa duk sunan da zai nuna shi wani ne na daban a da'ira ta musulmi kar yasa shi yasa bayanan da su gabata ke nuni ga sunayen da ya kamata a ce an sa ga sunayen sahabbai nan yi bayani wancan darasin waɗanda suka dace a ce an sanya su ga sunayen nan na matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko na 'ya'yan shi ina ganin ka haɗa matan shi ka haɗa ƴaƴan shi kila ne a ce ka haifi ƴaƴa matan da suka kai yawan waɗannan banda a cikin sahabbai kuma waɗanda ya sassa wa suna ko jikokin shi da ya sassa wa suna to kaga kenan wannan ka tattara sunan zai isha har ka gama haihuwa je mace za a haifa sai dai ka ɗauko daga sto ko taska kawai ka makala dama can an riga an yi bukin an adana ana da shi so dai ne lokaci sai mu tsaya nan akwai wata tambaya wani yake cewa adam me za ka ce game da suna abdul yassar ta wannan mun riga mun yi magana yassar din ma ba an hana saboda kuma kara hatta jona da da abdu sai dai al yassar sunan Allah ne ana sawa amma kamar yana cikin sunayen da ba su tabbata cewa suna ne na Allah ba su da kai rairin wayannan sunayen ba za a sanya su ba wani sunaye da ake sawa na sunan surori ma sun ce akwai tsarkake kai sai sa Imam Malik yake kyamar a ce sunan mutum ya ci Imam Malik na kyama karara baya so sai sunan shi ya ci sunan shi fa'a sunan shi bayyana saboda suratul bayyana sunan shi hadith ko da ke ko a farko farkon daga ba ko wani yake sa zai ya fi da hali hali maga malam yasin nan malam sa hanan ko kila ya fi amma wancan ma harufa biyu ne kuma kalmomi masu harufa masu taushi yadda shi kuma sunan shi hali ko kuma tsasi mim alif lam mim ra alif lam mim duk ba za a san yawo mutum ba ko a ɗauki sunayen sururiya ce sunan shi sunan ta tauba ajiya tauba tuba kawai ita tun kafin ta yin ma an riga an tanadi tubar to da kai in abin ya zo kawai shi kenan to irin wayannan sunan dai malamin suka ce ba za a sa ba sunaye na magabata sunaye na annabi sallallahu alaihi wasallam ko na ƴaƴan shi ko na matan shi ko na sabon kin ishe mutum to sai mu dakata na Allah kan sun tashe min at tasmiyatu bi asma'i shayatin wanda wayannan sunaye ne na haram ya kulla mashi fasali shi ma duka karkashin ababen da aka haramta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik